بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau sha bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau 22 ga watan ga watan biyar miladiya 2019 a wannan masallaci masallacin marigayi Alhaji Haruna Danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin Alqur'ani mai girma na watan Ramadan kamar yadda aka saba wannan shine majalisunmu na sha bakwai kafin mu karanta tafsiri akwai tambayoyi wannan ya ce mutum ne ya fito daga gida sai ya ga ana sallar gawa kuma akwai janaba a tattare da shi to ya zai yi malamai suna da maganganu guda biyu akan yi masallar gawa taimama wasu malamai suna ganin a wannan yanayin in bai da halin yin wanka ko kuma yana jin tsoron lokaci zai fita kai za a gama sallar bai samu ba to suna ganin zai iya buga taimama sai ya zo ya sallah wasu kuma malaman suna ganin ba a yi masallar gawa taimama abinda ake masallar abinda ake mataimama shine sallar farilla waɗannan maganganun guda biyu suna da ƙarfi waɗanda suka ce za a iya yi sun kalli gamewar hukuncin taimama a matsayin ita wakiliya ce ta alwala a wani wajen ma ta fi alwala domin idan mutum yana da janaba ba zai yi alwala ya sallah ba amma zai yi taimama ya sallah idan ba zai iya wanka ba ko kuma bai samu ruwan wanka ba sau da ka tafaice babu laifi zai iya yin taimama in yana ganin lokacin zai kure masa kai ba kurewa ba zai za a gama sallar ba tare da ya samu ba wallahu alam wannan yake cewa assalamu alaikum malam ina tambaya ne akan mai azumi idan ya amai to yaya azumin shi ai an faɗi ran nan kila ba ka nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa man istaqa'a fa qa'a fa alaihi qada mutumin da ya kakalo azumi ya kakalo amai afwan ya kakalo amai to azumin sa ya kare shine ne ashmawi yake cewa illa an yu'alija qurujahu sai dai idan mutum shine ya matsa ma kansa domin ya ya kubuta kila daga tashin zuciya sai ya kakalo aman shi yayi amma wa man ghalabahu alqai'u fala qada alayhi amma wanda aman ya zo masa ba shi ya gayyato shi ba ba kakalo shi ba to azumin sa yana nan amma wanda ya kakalo to shi sai ya rama azumi zai rama kuma kwara ɗaya insha Allah ta'ala wannan yana tambaya da cewa wani lokaci ya kamata a fara azumin shawwal shawwal sittun min shawwal azumi shida kenan ana yin da zarar an gama azumin wata ramadan kwana ɗaya ne baya halitta ya azumi a cikinsa shine ranar sallah ranar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin azumi ran sallah so daga da za a gama azumi lafiya tsaf lafiya lau akai sallah yau gobe za ka iya tashi da azumin sittu shawwal insha Allah wanda ya ce malam ya zakan noma take idan mutum ya noma sannan malam ya mutum zai raba zakar noma idan ya yi to zakkan noma tana ɗaya daga cikin zakkar da aka yi ko a ce ita ce babin da aka yi saɓani a kansa matuƙa a game da a cikin babubukan zakka kana iya dunkule mazhabobin malamai a game da zakka ta amfanin gona zuwa gida alal aqalli hudu akwai mazhabin farko shine mazhabin zahiriya wanda suke cewa ba abin da ake mazakka sai abu hudu ababan nan hudu kawai su ne alkama sha'ir dabino da dabi wanda kusan ina jin a cikin anan kasar fara ɗaya ne ake nomawa alkama kaga in aka ɗauki wannan mazhabin za a karyar da haƙƙin talakawa da yawa a cikin magabata akwai wannan masu fahimta amma dai fahimta su kuntatacciya ce matuƙa sosai akwai mazhabi na biyu mazhabin al-Imam Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa mazhabinsa shi kuma ka'idarsa ita ce kul fi kulli ma taqati as-sama'u al-ushu duk abin da ruwan sama ya buga aka noma shi ruwan sama ya buge shi to akwai zakka a cikin sa kaga anan sirake fruit mangwaro lemu ayaba dukkanin su kayan miya duk za a musu zakka mazhaba imam abu hanifa kenan so da kai idan mutum ya noma tumatir za a auna idan ya kai wuski biyar wanda shine suke cewa buhu shida to zai kasa gida goma sai ya ba da kashi daya shine ushir mazhaba ta uku ita ce mazhabar al-imamu malik da al-imamu shafi shi kuma suka ce a ciki abinda ake mazakka kullu muqtafin mudakhal abin da ya cika shari'a biyu shari'i na farko an ya kuna muqtatan abin da ya zama mutane na rayuwa da shi a matsayin abinci kaga tumatiri ba abinci bane ko ba mahadin abinci ne amma wake abinci ne masara abinci ce dawa haka haka gero haka shinkafa haka alkama duka waɗannan abinci ne to sharaɗin farko kenan an ya kuna muqtatan sannan shari'i na biyu an ya kuna muddakharan ya zama za a iya aje shi alimamu malik da alimamu shafi a wajensu wannan shi ake mazakka wanda wannan mazhabin shi ne mazhabin da ya fi fadi a najeriya kuma shi ake ba da fatawa da shi sai mazhabi na hudu shi ne mazhabin alimamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi shi kuma sai ya ce kullu muqtatin mawzuun kullu muqtatin mawzuun duk abin duk abin da ana cin shi a matsayin abinci sannan mawuzu auna shi ake yi kaga duk abin da ba auna shi ake yi ba to a wajensa ba a masa zaka to waɗannan su ne mazhabubun malamai guda uku kamar yadda muka faɗi mazhabin da aka ba da fatawa da shi a Najeriya shine mazhabin al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi cewa abin da ake mazakka shine kullu muqtatin mudakkar da abin da ake ci a matsayin abinci ake rayuwa da shi a matsayin abinci sannan muddakar ana iya aje shi zuwa wani lokaci kila ya shekara ko ya wata shida ko ya wata takwas ko ya kuma shekara wallahu a'lam Allah ya kara wa malam Allah ya ba malam aljanna amin don Allah malam ina so ka yi mun karin bayani akan wannan ayar da kuma hadisin manzo Allah sallama wala tazidu wajibatun wizra ukhra da kuma hadisin da ke cewa kamata dinu tuda wannan aya ce mun yi magana kanta wani ya yi tambaya ko kai ne ko ba kai bane kuma mun yi bayani kanta amma wannan hadisin da ka jawo bai inganta ba hadisi ne mai rauni malaman hadisi tun a shekarun baya sun raunana shi yadda hadisin yake yana cewa albirru la yabla albirru la yabla والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت كما تدين فلان albirru la yabla da aikin alheri na nagarta da mutum yayi ba zai lalace ba sannan wa dhanbu la yunsa sannan zunubi kuma ba za a manta shi ba Allah ba zai manta ba waddayanu la yamu sannan kuma Allah mai bada sakamako ba zai mutu ba if'al ma shita hayata ta duk abin da kage dama kama ta dinu tudan duk abin da kai haka za a ma hadisi ne da bai inganta ba ba a danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi ya ce amma magana ce mai kyau shi yasa da yawa ma suna cewa karin magana eh kamar yadda wani yake cewa kamata dinu fuzanu qad yara masala da abin da kai haka za a ma kuma za ka ga sakamakon da abin da kai irin wannan hadisin ko da bai inganta ba ko karin magana gargadi ake maka kakka zama kayan aikin da ya kasance mara kyau domin duk abin da kai za ka ga sakamakonsa akwai karin magana da ya sama da shi da yake cewa kama tazra'u tahsulu da larabci da abin da ka shuka shi za ka girba shi ne abin da ake nufi so daga kakkai mummunan aiki sai ya zama sakamakon mummunan aikin nan yana biye da kai sannan suna cewa aljaza'u min jinsil amal kullun sakamako yana zuwa ne a irin jinsin aikin da kai ba za ka shuka masara ba sai kuma ka zo ka ce shinkafa kake son ka kai sannan in dusa ka shuka ba za ta fito ba haka ne aiko to shine abin da ake nufi sannan wannan karin magana ana magana akan ana akan kawo shi a matsayin ana gargadin kakka yi ma wasu ƴaƴan wasu abin banza kai ma zai zo daga baya ya zo ya same ka kuma sukan kawo wannan a matsayin cewa falali wato nagartar uba takan bi 'ya'yansa idan ka zama mutumin kirki to ana fatan 'ya'yanka ma su zama mutanen kirki shi yasa lokacin da na Maryam alaiha salam ta je da ɗa wajen mutanen da suka ce ya ukta haruna ma kana abucin ra'a sau'in wa ma kana ummuki baghiya ina kika samu wannan dan baki da miji alhali babanki ba mutumin banza bane sannan mahaifiyarki ba kilaki bace malamai suka ce wannan na nuna sau tari ‘ya'ya sukan bi mahaifinsu ko yanayin yadda uba yake yana ma ‘ya'ya tasiri sannan ga wancan ɗan marayu guda biyu na suwatul kyaci fa'ammal guda mu fakana fa'ammal fa'ammal guda mu fakana lugula mai ne yatimai ne fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihah tasirin babansu yasa Allah madaukakin sarki yasa ba za su walakanta ba aka rufe musu dukiyarsu a ƙarƙashin wata katanga katangar ta zo za ta faɗi khadir alaihi salam da annabi musa alaihi salam suka zo wucewa khidir ya ce ma annabi musa alaihi salam zo ka taimaka mana mu gyara katangar nan annabi musa ya ce ba su kyautata mana ba mutanen garin nan ba ya kamata mu ci sai sun biya mu sai ya ce ba ka san fassara ba fassara ita ce ai a ƙarƙashin ta wannan wani kanzi ne wata taska ce akwatin kuɗi ne a ƙarƙashin wannan katangar ta wasu ‘ya'ya ne guda biyu marayu baban su baban Allah ne mutumin kirki ne ya mutu ya bar musu sai Allah ya ci gaba da aje musu wannan dukiya har sai sun girma kage yana da tasiri so daka shi yasa malamai suke cewa hanyar farko ta kai tarbiyyar ɗanka ita ce kai ka zama mutumin kirki abinda suke ce mishi a tarbiyyar bil qudwati salihah idan kana tafiya masallaci ko da yaushe ɗanka zai so ya rika zuwa masallaci ko baka ce masa ba za ka je yana son ya bi ka ai suna buga misali shauki rahmatullahi alaihi yana buga misali yana bada a cikin wasu baitotansa yana cewa mashaqqa usu yawman bi ikhtiyali fa qalla shakla nishiyatihi banuhu fa qala alama taqtaluna qalu bada'ta bihi wa nahnu muqalliduhu فخالف سيرك المختال وعدل فإنا إن عدلت معدلوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ويداوسني sun sai da yake tafiyar takamako to ya kyan ƙasa ƴaƴan nasa kuma ba su da wannan gashin da yake bazawa ya takama da shi sai suka biyo bayan da suka ga yana tafiya na takama yana baza gashi su ma sai suka rika hura fatar shi sai wai gwaji ya kuke tafiyar takama sai ce ai baba kai ka fara yi mu ma da kai muke koyi sai in ka daidaita mu ma za mu daidaita sai shauki ya bada ka'ida cewa yan sha'una shi ulfitiyan minna ala ma kana abwadahu abu ya'ya masu tasowa kanana suna tasowa ne akan abin da baban su ya al'adantar da su akai abin da ka dora danka akai zai taso akai shi yasa manzo sun yace kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abwahu yuhawilani aw yunassirani aw yubadishani ana haihuwar ɗa ne a matsayin musulmi mutumin kirki bawan Allah yadda ka ganshi ya fito sak to haka zuciyar shi take ma ta ba ta da wani ciwo amma daga baya iyayensa babansa da babarsa sai su mai da shi ya zama kafiri ba yahudi ko su mai da shi ya zama kirista ko su mai da shi ya zama kafiri ba ma guji wannan ita ce ka'ida saboda haka abinda ake nufi kenan da da magana wannan yana tambaya akan sallar la'asar bayan nafila akwai sabanin malamai da hadisai wasu malamai suna ganin hadisan da suka zo cewa ana yi ana yin sallar nafila bayan la'asar ba su inganta ba saboda rajihin kauli da yawan malamai sun tafi akan cewa ba a yin nafila bayan sallar la'asar annabi sama ya taba yi a hadisin da ya inganta na ummu salama da aka tambaye shi sai ya ce ai bai samu damar yin qabliya ba ce wato nafilar da ake yi kafin azhar ko bayan azhar ko kafin la'asar shi yasa in je rama ya tunana in musulma ta ce ni ma in ci gaba da rama an haka manzon sai ce miki a saboda haka abin da yafi shine kada kai ka bari sai rana ta fadi in rana ta fadi gab da za a yi magriba sai liman ya bada dama ko da raka'a kai raka'a ne annabi sai ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi daga nan sai ce liman sha ku yi sallah kafin a tada sallar magriba ku nafila kafin hasu kafin a tada magriba sai mutum ya ce ga wanda yake yake so in ka ga za ka yi kai sai ka samu dada Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu akwai jiya an kira ni cikin maganar da nake yi nake cewa zakka ina maganar zakkar nisabin zakka a yanzu na ce naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin sai da ce kwatankwacin hamsin so daga ina shakka ni ma na faɗi to daga baya an kira ni yau da safe cikin mahalarta ya ce wasu sun tattauna a kai sun duba sun ga abin da wannan timing na research committee wanda suke kaduna sun ce naira miliyan ɗaya ne da dubu tamanin da wani abu kun gana za ki manta ban da kuɗi da yana da shi kaga ba zan manta miliyan ɗaya da dubu ɗari da dubu ɗari takwas ne nake jin a da miliyan ɗaya da dubu ɗari da tamanin ko da ɗaya ne da naira ɗari uku wallah haka ne na masa bayani cewa akwai wani kwamiti da na san sun hana yusuf ku ne kuke suke turo muku ko ba su turo sabo ba na san sukan yi kwana biyu ko uku haka sukan canza kuma abin yana canza yana rawa so da kaje wannan shine yake makala a yanzu wallahi so da kuma su kudi sai su muna cikin aya ta ɗari da goma a cikin suratul baqara fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakat bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة na'am وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
na'am إن الله بما تعملون بصير na'am bangare na ƙarshe na ayar Allah madaukakin sarki cewa ba tuqaddimu li anfusikum duk wani abu da za ku gabatar da shi dan kawunan ku, min khairin na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku samu ladansa a wajen Allah madaukakin sarki wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk mutumin da ya aikata wani aiki ko da ƙwayar zarra ne zarra ita ce mafi kankanta halittar da Allah madaukakin sarki ya a ban kasa malaman mu suna buga misalin ƙwayar zarra su ce za ta iya shiga cikin idan mutum ta yi ƙwai guda dubu ɗaya ta ƙyanƙyashe ƙwayayen nan guda dubu ɗaya amma ba tare da ɗan adam ya sani ba a jikin ɗan adam babu abin da baya maraba da baƙo ya shiga cikinsa ya zauna sai ido komin kankantar abu baya son ya ji shi to amma ita zarra Allah ya ba ta daga cikin imkaniyarta daga cikin ikonta za ta iya shiga cikin ido ta iyakar adadin waɗannan kwayayen ko fiye da haka ta yi musu shi yasa masu cewa atom ce su fassara ta da cewa atom malamai da yawa na wannan zamanin suka ce zarra ta fi atom kankanta domin atom yanzu a kimiyyance an kai wa matsayin da ana ma fata shi ko saboda haka ba atom bane mafi kankanta da halittar da Allah madaukakin sarki wasu sukan fassara su ce karamin wai kiya shi ja a ai zarra ta fi wannan kankanta so da ka fassara zarra a matsayin mafi kankanta halittar da Allah ta'ala yi mun san ta ko ba mu san ta ba to ko da wannan kwayar gwaggwajen aiki da mutum yayi to ya rabu zai gan shi idan ya gan shi kuma yudi za a laifi za a taka masa gwaggwajen wannan aikin ba wani aikin da bawa zai yi a wajen Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a banza zai ga sakamakon wannan aikin naka amma da sharaɗa na karɓar aiki wanda insha Allah a ayoyin gaba za mu ji shurutu qabulil amal sharaɗan karɓar aiki a wajen Allah maɗaukakin sarki to shine na Allah ya ce ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah babu wani abu da za ku gabatar na alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki na aikin alkhairi tajiduhu inda Allah fa sai kun same shi a wajen Allah tajiduhu ai tajidu sawabahu kenan za ku samu ladan sa a wajen Allah madaukakin sarki Allah zai ba ku sakamakon sa annabi sama annabi sama ya fassara wannan aya wata rana ana zaune a hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam an-Nasa'i duka suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa kamar yadda sayyidina abdullahi bin mas'ud yake cewa wata rana suna zaune sai musu ya ce ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali a cikin kuwane ne dukiyar magajinsa ya fi son tafiye da dukiyarsa qalu ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi manzo sai suka ce ma manzo sama ai babu wani daga cikin mu face ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magajinsa ɗan adam ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magajinsa to sai manzal sama sai ya fassara musu sai ya ce maluhu ma qaddam wa malu warithihi ma akha dukiyarsa ita ce wadda ya gabatar abinda kai na alhairi a duniya to shine naka sadakoki da kyaututtuka da ciyarwa da badawa da taimako da gudunmuwa da ka ba addini ka ba al'ummarka to su ne naka amma abin da ka bari a baya to wannan liwari fika ka bar ma magajanka shi ce su za su gada matarka da ka aura sabuwa ta je ta zaɓi mijin da ta ga dama kila ma makiyinka ne ya aure ta kuma ya shige sabon gidan da kuka gina ka gina mata sabon gida babu dadewa aka fitar da kai daga cikin gidan ka gaji gidan ta auri makiyinka ya hau kan gadonka ya kwanta tare da ita akan wannan gado kuma gida gidan shi yanzu tun da gidan matarsa ‘ya'ya da kaban musu dukiya su ci a matsayin halak malak in ji bahaushe su yi abin da suka ga dama da dukiyar kai kuma hisabun au iqabun fil zawaji ka je can ai maka hisabi ko in baka sha ba ma a maka azaba akan kowace naira da ka tanada ka ajiye ka banta amma abin da ka gabatar to shine naka wannan wannan wannan hikima ce ta shari'a Abul Atahiya ɗaya daga cikin mawaka masu hikima na zuhudu yana faɗi a wasu baitotan sa yana cewa is'ad bi malika fi hayatika innama yabqa wara'uka mufsidun muslihun aw mufsidun فإذا تركت لمفسد لم يرقه وأقو الصلاة قليله يتزيد فإن استطعت فكن لنفسك وارثا إن المورث نفسه لمسدد يتي اسعد بمالك في حياتك كي كري كسامر بنك كداتي لدوكيك في حياتك تنكلا درك إنما يبقى وراء وراءك مصلح أو مفسد domin bayan ka waɗanda za ka bari ko dai ya zama mutumin kitse ka ban dukiyarka ko kuma ka ban ma mutumin banza ƴaƴanka da magadanka duka ko dai su zama na kirki ko kuma su zama kishiyar haka wal iyazu billah shine sai yake cewa sai ya baka shawara sai yake cewa fa idza ta'atta li mufsidin lam yubqi idan ka bar ma mutumin banza magajinka wanda ya zama mutumin banza ne ba yi da tarbiyya ka bar mishi dukiya to lam yubqi ba abin da zai bari a dukiyar nan ba abin da zai bari a dukiyar nan ɗaya daga cikin malaman ƙasar saudi arabia a shek muhammad bin abdulrahman al-arifi hafizahullah yana ba da wani labari na wani alƙali da ya bashi labari abin da kansa ya faru wani mutum ne mai dukiya a ƙasar saudi arabia ya mutu aka zo aka bincika ba yi da kowa bayi da mata bayi da ƴaƴa bayi da kowa ana bincike sai aka gano yana da wasu bafanni wato ƴan uwan mahaifinsa kaga yanzu su ne aka ba su za su gaje dukiya duka aka nemo su su uku alƙali ya ce to gashi a bincikenmu mun ga wani ɗan uwanku ne ko kuma za ku kara tabbatar mana da shaida ku yan uwan shi ce wanne ce ai da baban shi da ni kaza niki wanne ce ai da baban shi da duka suka gama badala suka faɗi haka aka tabbatar da ka babbannin sai shike ka ce to dukiyarsa da ya bari gata za a raba muku amma bai ma kowa wasiya ba sannan a tarihi ba a san wani aikin alheri da yi ba alƙali ya ce ina roƙon ku dan Allah ku taimaka a cikin wannan dukiyar tasa a ibi wani abu a masa wani abu a matsayin wakafi da zai rika tafiya kabarinsa a matsayin lada dukkanin su uku suka yi tsalle suka ce ko sisi ce ko ne abu za mu wallahi ba za a yi ba ɗaya ya ce ya ce ce da ya ce tintini wata wahala ce ba mu sha ba mu sha bai taɓa ko sisi ban taɓa amfana da shi a dukiyar shi ce wallahi malun saƙa hullahu ilayya ce dukiya ce Allah ya koro ta gare ni alƙali ya haɗa su da Allah ya jawo musu aya ya jawo musu hadisi suka ce Allah baran ya tafi can ce na aka raba musu dukiya su uku shi ke nan kwana ɗaya suka zama masu kuɗi kaji abin da ke faruwa kaga fa idza ta'atta li mufsidin lam yubqi amma wa akhus salahi qaliluhu yatajayyadu idan ɗanka ko na kirki ne ka masa tarbiyya mai kyau ka ban masa ɗan kaɗan to ya ta zayyaru abinda ka ɗan ban mishi ɗan kaɗan ɗin nan dan ba a ce ka fashi ba ka bar- ka bar shi ya ta kafa kunna ya koma yana bara to qaliluhu ya ta zayyaru ɗan kaɗan ɗin sai ta ƙaruwa shugabanni guda biyu misali akwai marwan ibn al- a- akwai abdul malik ibn marwan khalifa ne daga cikin khalifofin bani umayya ya rasu ya ban ma ƴaƴansa dukiya mai ɗimbin yawa amma ba a ɗau wani lokaci ba sai ga sun koma ba su da komai sayyiduna umar bin abdul aziz khalifa ne bai ban ma ƴaƴansa kuma ba sai ga shi ya basu ko sun dawo suna da daga cikin min aghnan nas suna cikin wanda suka fi kowa wadata shine ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah abinda ka gabatar kafin ka mutu to shi ne za ka je ka samu sakamakonsa a wajen Allah madaukakin sarki amma abin da ka bari a baya to ba abin da zai maka Allah madaukakin sarki ce inna Allah bima ta'maluna basir inna Allah lalle Allah madaukakin sarki basirun mai gani ne bima ta'maluna a game da abin da kuke aikatawa ganinsa kuma ba irin nawa ba ba irin naka ba Allah yana gani daga cikin siffofinsa akwai albazar Allah yana gani ganin da ba irin na kowa ba siffar Allah madaukakin sarki ba ta kama da ta kowa ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abu da ya kama da Allah madaukakin sarki amma Allah yana ji kuma yana gani ganin Allah madaukakin sarki na hukunta cewa zai taka domin yana sane kenan yana gani yana sane to ganinsa da saninsa na hukunta cewa duk abin da kai ya taka maka kaga alaƙar وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله كيلان ده إن الله بما تعملون بصير مناسبة تكينا cewa da abin da kuka gabatar Allah yana gani dan shi kuka yi sannan kuma ranar gobe alkiyama wannan abu da kuka yi ba zai faɗi kasa banza ba Allah madaukakin sarki da izinin sa zai saka muku wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa mana darsan da za mu fitar a waɗancan ayoyi guda biyu tun da wadda kafiru min ahli kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri har zuwa wannan aya ta ɗari da goma darasi na farko tamannin yahudi wal nasara fi tidadil muslimin kullum burin yahudi da nasara ahlul kitabi shine ya zaki shiga musulmai sun yarda sun bar musulunci ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا نبي حددهم إياهم يد أبو كنانغ يد أهل الكتاب يهود النصارى سكيما مسلمين حتى جعل saboda sun san idan aka tafi lahira musulmai su za su shiga aljanna su ko wuta za su shiga duk da a nan gaba Allah madaukakin sarki zai ba mu labarin wata ƙarya da wani mafarki da suke yi a farke cewa dan ya da kullu jannata illa man kana hudan aw nasara to sun sani a cikin zuciyarsu cewa wuta ce makomarsu ai shi yasa can baya Allah mara kuɗi suke ta wala tajirin lahum ahsan nasi ala haya ba su san su mutu domin sun san idan sun mutu wuta za su shiga shi yasa da suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su sai Allah ya ce fatamannawul mauta in kuntum sadiqin to ku yi fatan ku mutu ai duk mutumin da ke fatan ya shiga aljanna ya ce ya mutu ko ko ana shiga aljanna a duniya akwai aljanna duniya amma tana da ƙarshe ai amma ita ko wacan aljanna ta gaske to ba a samu ta sai an mutu sai an bata duniya sannan za a shiga ta lahira to in sun da gaske suke su shiga aljanna su mutu ba za su yi ba so daga suna mana hasada suna mana kyashi darasi na uku anna ahlul kitabi ya'lamuna anna dinal islam haqqun ahlul kitabi wallahi suna sanar da cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya وأن نبي الإسلام حق كما سنتبت تريد تدري سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين المسلم شين النبي المسلم شين النبي قسيا سنة وأن القرآن حق وأنه منزل من عند الله تعالى كما للي القرآن للتاتي نيد ألا مدى قسيم سكي سو كدشي سنك للتاتي نيد قسيا تندق فقوان سحق عرشي سنسن باب فتن وانا أشكم باب فتن ألا باب suna da haka shi yasa Allah ya ce mana a cikin waccan ayar min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana a gare su falo bane amma ba za su bi ba saboda Allah madaukakin sarki bai sa suna da rabo ba darasi na hudu ahmiyatul afwi was safi mahma qala al-layl ba min nan alladain min subul radd udwan al-hasid wal mubghid muhimmancin al-afwu yafiya wasafi da mantawa da cutar da kai da aka mun ce al'afu shine kakka kama wanda ya munana maka da laifin da ya maka as-safu kuma shine ka manta a zuciyarka ka daina tunawa to muhimmancin su kuma waɗannan abubuwan guda biyu suna ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi domin maganin hassada mai hassada da kuma maki in ya maka kayati shike fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid sai zama sirkinka sai zama yana jin kunyarka so daga waɗannan siffofi guda biyu suna da matuƙar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su wajen shigar da mutane musulunci ba su da iyaka al'afu da asafu ya yafi kuma ya kau da kai ya manta da abin da aka masa wannan sai ya sa sai ya sa wanda ya cutar da shi din sai ya dawo ya musulunci kissoshi da suka tabbatar da haka a cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa amma mutumin da zai ce duk wanda ya min kan kara ni kuma sai na masa kan kiya duk wanda ya min kan kara ni kuma sai na masa kan kiya shi haka ki ta ku to ku kuka iya sosai wannan karin magana to ka ce haka kai duk wanda ya maka sai kara ba to ba dabi'a bace ta mai da'awa ba dabi'a bace ta mai da'awa duk mutumin da yake son ya dora kansa a hanya ta da'awa to sai ya dau wannan sifar ta asafu da alafu ya zo ne yafiya a masa ya kau da kai a zage shi a ci mutuncin sai ya kau da kai domin ma da maka bi wannan hanya to zai yi wuya ka ba ka da aboki madawwami wanda kila yake son ka yau to gobe kila za ka iya tafa shi kuma ku bata kai ko ba shi ka taba babban tabi'i sayyidu tabi'in al-imam Uwais ibn Amir al-Qarni radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa innal amra wal bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar lam yubqi lana sadiqa ce wallahi da umarni da abu mai kyau da hani da abin da ya zama ba shi da kyau ba su bar mana aboki ba ba su bar mana aboki in yau wani abokinka ne kai kuma kana a al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to gobe zai iya zama makiyinka ba kai kake kiyata da shi ba shine zai kiyaya da kai ta yau ma abin har ya zo kan mu yau mu ake tabawa kenan yau da mu ake kai ko ba da shi kake ba karatu ne ya zo kansa to kaga in dai umarni za ka yi da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau to la yakunu laka sadiqun sabitun wa baqi sai ya ce ka samu wanda yake kullum tare kuke da shi sai wani ya ce ka taba shi wata kuma wallahi ba da shi kake ba kai ba kamar san da shi kake ba to shi yasa in ka ji haka to sai ka dawo ka zama kana da asfafu da al'afu ka dau waɗannan siffofin masu girma ka zama mai yafiya mai kau da kai amma ka ka shanye shi ke أن النصر الحقيقي للمسلمين مهما طال الليل واستمر الويل wannan ayar daga cikin darussan da zamu fitar a ciki tana tabbatar mana da cewa lallai nasara tana tare da mummunai komin tsawon dare to akwai safiya komin yadda wahala ta kai ma musulmai almustaqbalul hasan li hadati kyakkyawar kuma za ta tabbata ga musuluncin nan akwai almubashiratu bin tifari islam duk yadda ta ga ana ma musulmai yau a duniyar nan akwai abubuwan da maza sama ya bishara da suka tabbatar da cewa kyakkyawar makoma za ta tabbata ga musulunci iyaka dai walakin na na sa'adi gaggawa muke amma duk yadda ta ga abubuwa sun lalace akwai ranar da musulmi za su ji daɗi wannan aya tana tabbatar mana da ya ce fa'afu wasu sai ce hatta ya ati Allahu bi amri mun fassara al'amru cewa ko dai ya kasance al'amru alladhi jam'uhu awamir ko ya kasance al'amru alladhi jam'uhu al'umur ko ya zama al'amru nan jam'in sa umarce umarci ko kuma ya kasance al'amurra ba da umarnin cewa kurama ya kaddu da kafare suke muku ko kuma ya zama Allah yana mana bishara ne cewa al'amru din da zai zo al'amarin Allah da zai zo shine zai ba mu nasara akan su kuma manzon sama bai rasu ba sai da ya ga haka darasi na shida anna qudrat Allah muhitatun bi kulli shay'in ayar tana nuna mana cewa ikon Allah ya kewaye komai wa min hadatul mu'minin ala al-kuffar daga ciki akwai nasarar da Allah da rinjaye da Allah zai ba masu imani inna Allah ala kulli shay'in qadir kagar ba aya kenan sannan darasi na bakwai al'amru bi iqamati salati li azami li azami athariha ala al-qulub aya ta biyu aqimus salata wa atuz zakat ita kuma tana bayani ne akan mahimmancin yin sallah aka umarce mu da mu sallah domin sallah tana da tasiri a cikin zuciya manzon sama idan al'amari ya tsananta aka cutar da shi aka cutar da shi zuciyar shi ta yi zafi sai ce arihna biha ya bilal sai ce bilal kira mana sallah mu samu sanyin zuciya manzon sama ya ce waju ila qurratu ayni fi sala an sanya sanyin zuciyata ya kasance a cikin sallah manzon sama duk damuwar da ya shiga da ya shiga sallah ko sai ji wata natsuwa ta zo masa to haka ake son musallan mu ta zama kuma sannan an umarci a yi sallah kamar yadda muka faɗi bayan ana magana akan makircin da yahudawa suke da kiyayye da suke nuna ma musulmai sai aka ce a yi sallah domin ita ce alamar da ke nuna cewa har yanzu kai musulmi ne darasi na takwas al'amru bi ita'iz zakah umarnin da aka yi a kan cewa a bada zakka allati laha atharun kabira fi hayati al-fardhi al-mu'ti wal-akhid wal-mujtama wadda tana da tasiri mai girma a rayuwar mutum shi kadai a matsayin mai bayarwa da rayuwar mai ansa shi kadai da rayuwar al'umma gabaki daya wanda mun hada darussan nan jiya mun ambace su da izinin Allah darasi na tara haqqul muslimina ala ithari ma yabqa ala ma yabqa ayoyin nan guda biyu musamman wannan ta ƙarshe ta awaki musalatu wa atu zakatu ma tuqaddimu bi anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah tana karantar da mu kwadaitar da masu imani akan su fifita abin da zai dawoma akan abin da zai kare wa ba qaddama al-baqul lil akhirati huwa al-baqi abin da mutum ya bada dan lahira shine zai dawoma wa ma akharahu huwa al-fani abin da kuma ya bari a duniya ya taskance ya ɓoye to shine zai ƙare sannan wannan wanda zai ƙara nan ba zai amfane shi ba kun ga dai labarin da muka bada na Sheikh Muhammad bin Abdulrahman al-Arisi na alƙali da magadan wannan mamaci da ya mutu sisi suka ce ba su yadda an sha alkhairi da shi ba to da yayi da kanshi ba kaga da shi ke darasi na ƙarshe bayanu an Allah ta'ala yara ma yasna'u ibaduhu wa yubsiruhum Allah yana kallon duk abin da bayansa suke aikatawa wa zalika yaqtabi ilmahu wannan kuma da hukunta Allah yana sane ke yana sane da ayyukan su da abubuwan da suke faɗa wa ilmuhu yalzamu jaza'ahu iyyahu sannan ilmin sa sanin sa da yayi to yana hukunta dole Allah madaukakin sarki zai saka musu kamar kai ne yanzu misali sai ka ce ma ma'aikatanka ina kallon da abin da kuke yi kana kallon abin da suke yi wato kana ta nake nan sani in wata ya zo kowa zai ga sakamakon shi ko karshen wata ko ko kawai ka gani shi ke ne tafi a banza a wannan cewa kana gani din yana hukunta cewa ne akwai sakamakon da zai biyo baya to wallahu a'lam wannan shine karshen darsin da za mu iya fitarwa a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki kuma zai ci gaba da mana bayani akan miyagun halaye na waɗannan ahalul kitab a inda za su rika yin maganganu waɗanda suke na ƙarya da fifita kansu akan wasu da nuna su sun isa da cewa duk wanda bai bi addinin su ba to ba shi ba aljannar Allah kai sun ma faɗa a wani wajen suka ce su 'ya'yan Allah ne su masoyan Allah ne to shine Allah madaukakin sarki zai ci gaba da bamu labari Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu lan yadkhulal jannata wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara na tilka amaniyuhum na قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Allah madaukakin sarki ya ce waɗancan ahlul kitabi din ai an ce wadda kafirun min ahlil kitabi so da ka shi yasa sai akai afafi akai sai ka ce wa qalu kuma sun fada dawa dawa da al-yahudu da an-nasara al-yahudu alladhina ittaba'u Musa wa kafaru bi Isa wan nasara alladhina ittaba'u Isa wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahuda wanda suka ce sun bi annabi Musa amma da annabi Isa alaihi salam yanzu sai suka kafirce masa nasara kiristoci da suka ce sun ba annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu sai suka kafirce masa to dukkanin su Allah madaukakin sarki ya dunkula maganganun su wa qalu suka ce lan yadkhul aljannata ai ba wanda yake sai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda ya kasance ba yahude ko wanda ya kasance ba nasari sai Allah ya ce tilka amaniyuhum kai waɗancan maganganun da suke burace buracen su ne kawai suke faɗa qul hatu burhanakum ka faɗa musu ka ce ku kawo hujjojinku in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya malaman tafsiri suka ce Allah ya dunkule su saboda maganar da suka yi daya ce wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara ba a lokaci ɗaya suka faɗi ba domin a baya za mu ga yadda za su tsinine niya a tsakanin junansu uwa kuturuwa kaka maiya za su yi haka a tsakanin junansu Allah zai ba mu labari وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب to anan kamar Allah madaukakin sarki yana ce mana ne wa qalat al yahud lan yadkhul al jannata illa man kana huda wa qalat an nasara lan yadkhul al jannata illa man man kana nasara yahudawa a gefe guda suka ce ba wanda ya isa ya shiga aljannar Allah illa man kana huda sai wanda ya kasance cikin yahudawa ya bi addinin yahudanci wa qalat nasara su ma kiristoci sai suka ce lan yadkhula aljannata illa man qad kana man kana nasara ba wanda ya sai shiga aljanna Allah sai wanda ya zama kirista haka suka haɗu suka fai yahuda sun faɗi nasu kiristoci ma sun faɗi nasu a wani wajen can cewa suka yi wa qalat alyahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahudu da nasara kowannen su yi alfahari suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wal iyad billah suka ce mu ƴaƴan Allah ne kuma mu masoyan Allah ne yahuda sun faɗi haka kiristoci ma sun faɗi haka yahudawa ba su yadda da kiristoci ba kiristoci ba su yadda da yahudawa ba kowa yana iddi'a'in bunuwa cewa shi dan Allah ne kuma shi masoyin Allah ne Allah mun ce falima yu'azzibuhum bi dhunubihim بل أنتم بشر ممن خلق فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق me yasa to Allah yake muku azaba da zanubin ai da daga cikin masoyan Allah ne ku yayan Allah ne Allah wanda ku ciki ba zai muku azaba da laifin da kuka yi amma tun da ƙarya kuke yi Allah zai muku azaba bal antum basharun mimman khalaq ku ba kowa bane face mutane ne daga cikin mutanen da Allah ya halitta saboda idan kuna son ku zama aljannar Allah to laisa bil amani ba kawai da buri bane a baki ba a samun aljanna da baki al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa laisa al-iman bit tamanni ولكن شيء وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقته الجوارح yace imani ba kawai ka faɗi da baki bane shamu ne ahlus sunna a ina sunna take sai an ganta a aikace ba a sunna a baki ahlu sunna urifu bi amalihim la bi aqwalihim ana sanin su ne a aikace ba a magana a baki ba kai a aikace so da kalaisa bil amani ba da buri bane kawai ka faɗi a baki walakin shay'un waqara fil qalbi imani shine abin da ya tabbata a zuciya wa nataqa bihi lisanu harshe shi kuma sai ya furta abin da zuciya ta faɗi imani kamar ruwan sanyi ne a kwalba idan ruwan sanyi ya kai ruwan sanyi to bayan kwalba ke bayaninsa da ka zo ka ɗauko abin sanyi a bayan kwalba kake ganin zufa kuma ka ji sanyin a baya ba wai sai ka buɗe kwalba ba sannan za ka gani sannan musaddaqat tul jawarih sannan gaɓoɓi suka gaggada kaga yahudawa kullum magana su a baki take al'amanil kaliba yaquluna bi aqwahihim ne kawai ma laysa bi qulubihim suna faɗi da bakin sa amma ba haka a zuciyarsu yake ba to shine Allah ya musu raddi yace kul hatu burhanakum ya ma'aikin Allah ko ya kai musulmi idan ka ji ba yahudi ko kirista yana faɗin wannan magana ka ce hatu burhanakum ku kawo hujjarku in kuntum sadiqi in kuna da gaskiya ai ka'ida ita ce duk mutumin da ya faɗi magana to ya faɗi hujjar shi in kana da hujja hujja ce ke tabbatar da maganarka amma kawai dan tsafci faɗi yanzu wani ya ga dama ya shine shugaban ƙasar Najeriya ko amma shi ne wani ya ga dama ba shi bane yau sai ce shine sarkin zazzau kawai shine wani ya ga dama ya ce shine gwamnan jihar Kaduna shine ba shi bane wani ya ga dama zai ce shine limamin masallacin nan amma shine hujja ita ce za ta tabbatar da shine ko ba shi bane qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ce musu su kawo hujjojinsu in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya ku kawo hujja hujja ku ta tabbata Allah madaukakin sarki ya ba Yahudawa hakan a wurare da yawa ya tuhume su da cewa su kawo hujjoji amma ba su da hujja so da sai Allah madaukakin sarki ya musu raddi sai ce bala man aslama wajha بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه na'am ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah madaukakin sarki bayan Yahudu da Nasara sun yi waɗancan maganganu cewa ba wanda zai shiga aljanna sai mabiyansu sai ya ce bala a a ƙarya kuke ai bala kad kazabtu a a wallahi ƙarya kuke man aslama wajhahu lillahi duk mutumin da ya miƙa wuyaye ibada dan Allah wa huwa muhsinun kuma yayi ihsani falahu ajruhu 'inda rabbih to yana da ladansa a wajen Allahnsa a wajen Ubangijinsa sawa'un kana musliman aw kana yahudiyan aw kana nasraniyan aw kana ghayra dalik daidai ne shi yana cikin musulmai ne ko ko a'a a cikin kabilar yahudi yake ko a cikin kabilar nasara yake in an ɗauke su a matsayin kabilu ko ko ma ba wannan kabilun yake ba in dai aslama wajhahu lillah sharadin farko kenan sannan wa ahsana sannan yayi ihsani to falahu ajruhu inda rabbi to yana da ladansa a wajen ubangijinsa Allah zai bashi lada Allah madaukakin sarki ba yana kallon asalin mutum bane ba yana kallon daga ina ka fito bane a'a Allah yana kallon me ka aikata kuma me a zuciyarka falahu ajruhu inda rabbih ladansa na wajen ubangijinsa sannan ولا خوف عليهم سلم باس da tsoro me za su je su tara a gaba a lahira wala hum yahzanun sannan ba su da damuwa me suka bari a baya wannan ayar Allah madaukakin sarki yana mai da martani ga Yahudu da Nasara kamar da muka faɗi da suka ce ba wanda zai shiga aljanna a ranar gobe alkiyama sai wanda ya bi su ya bi addinin su sallah ce ƙarya suke abu biyu ake buƙatar mutum ya yi in dai wannan ba Allah zai ga daga wace jam'iyya yake ko daga wace kungiya yake ba ko daga wa wace kabila yake ba ko daga wace ƙasa yake dan Allah madaukakin saki baya kallon wannan a matsayin abin da zai saka ma da shi abin da yake kalla shine abu biyu aslamta wajhaka la wa ahsanta malamai suka ce abin da ake ce ma aslama wajhahu lillah shine ai akhlasa ibadatahu wa ta'atahu lillah ya zama kai ibada dan Allah in kai ikhlasi الإخلاص كما يدد إيه دقشن ما قبعتا يكي سر بين الله وعبده وان سر نيتا كان الله ما دوكتين سكي دباوان يدا الله والإخلاص عزيز إخلاصي أبني مي وحدا توشياكي بكاتا شيني شرط فرقو إن كي إخلاصي كيدا الله إخلاص النن يدا الله نن أبني مي وحدا ما قبعتا سنة كوكا أجمد حكا الإمام سفيان الثوري يلا شو ما عالت شيئا أشد علي من نيتي yace wallahi babu abin da ya bani wahalar in magance matsalar tafiye da niyyata kullum nazo ina aiki sai shedan ya kace mai ba dan Allah kake ba sai rika jin kaikayi a cikin zuciyata shi yasa manzon sama hadisi hasan ya karantar da mu cewa ga addu'ar da zamu rika yi idan muna jin kaikayi na shedan na ce mana ba dan Allah muke aiki ba ko kuma mutum ya ji a zuciyarsa cewa kamar ba dan Allah zai yi abu ba a cikin zuciyarka sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika ma laysa li bihi ilm wa an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم يا الله مدوكتين سرقي إنا نيمان كتريني كأن هذا كذا وأنا أتشم بوتا وأنا أعلم alhali ina sani za ka yi wata sallah akwai jama'a a wajen sai shedan na ce maka ai dan mutane za ka ko ka ji kana fama da zuciyarka zuciyarka na ce na ce maka kai ai dan mutane su ji ka iya kira'a sai kai wannan addu'a cikin zuciyarka za ka bada wata sadaka sai shedan yazo yana ce maka ai ba dan Allah za ka bada ba sai kai wannan addu'a cikin zuciyarka wa astaghfiruka fima la a'lam ya Allah ina neman kuma ka gafarta mana a cikin abin da ban sani ba ina sane ya Allah ka sani ban sani ba kuma ne ya Allah ka gafarta mu wannan addu'a ce mai tsada a ruwaito ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun tsaye da ita ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da isnadi hasan so da ana bukatar mutum ya zama yi wannan addu'a Allah madaukakin sarki zai bashi ikhlasi daga cikin hanyoyin samun ikhlasi shine zama da mutanen da kake kyautata musu zato cewa dan Allah suke abubuwansu sai ka koya daga gare su bayan Allah akwai waɗanda ikhlasi ya bayyana a gare su sosai waisul alqarani da muka bada labarin sa dazu muka faɗi maganar sa yana ɗaya daga cikin waɗanda aka musu shaida da ikhlasi annabi sama ya bada labarin sa tun kafin ya zo ya faɗan masa ibn Umar yace inna sayyidat tabi'in rajulun yuqalu lahu waisul alqarani وكانت له أم وكان به بياض فإذا لقيته فاطلبه أن يستغفر لك الله manzo sama yace ma sayyidina Umar shugaban tabi'ai gabaki daya shine Uwais ibn Amir al-Qarni mutumin Yaman ne ya kasance ya taba yin ciwon kuturta fara ta taba kama shi ya roki Allah ce Allah ya warkar da shi abinda ya rage bai wuce dan kadan ba haka a fuskar sa ana gani kamar daidai gwiwa raƙo jaki ko kuma albadari haka fari haka a fuskarsa shi ne kana bihi ba yawo sannan yana da mahaifiyarsa a danginsa mahaifiyarsa kawai ta rage idan ka haɗu da shi ka ce ya nema maka Allah ya gafarta maka duk shekara idan aka zo aikin hajji sai na umar sai ya ba da yi kuwa ina uwaisu da karan sai wata shekara sai wani mutum ya ce ai mun ya ce wanda kake siffanta na ya musan shi amma mawakaci ne a garinmu mahaukaci muka ɗauke shi majinuni ne sai ce don Allah idan ka je ka kai mun ka ce ina neman shi yana komawa ya tafi bukkar waisul karni ba a san shi ba ya zo ya girma ma sai ce lafiya na ka zo mun ba yadda ka saba zo mun ba domin wannan mutum yana zuwa ya masa ihu to ya masa woho yau ya zo ya gan shi ya girmama shi ce lafiya sai ce kaji kaji kaji amirul mu'minin ke neman kai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ke nan amirul mu'minin ya tona mun asiri ya bayyana ni bai san a san shi to wani lekowa yake na lekowa sai an gan shi kaga bambancin mu da su ke Muhammad ibn al-Munkadir ɗaya daga cikin manya-manyan bayin Allah na gari magabata yana daga cikin rijalul muwatta yana cikin wanda al-Imam Malik ya riwaya a wajen Muhammad ibn Munkadir ya zauna a garin Madina ba a san shi ba wata rana ya shigo an dade ba a yi ruwa ba a Madina ya shigo masallaci ya sallah wani malami yana kallon sa sai ya fita ya sallah ya fita daga masallaci shi ma malamin sai ya zauna sai kawai sai ya ji abu Muhammadu bin Munkadir yana addu'a yana cewa ya Allah mutanen Madinar annabin ka sun roƙe ka ka musu ruwa ya Allah baka musu ruwa ba ya Allah kai musu ruwa yau yau din nan yana soci hannunsa kawai sai gagarin Madina ya yi baki sai ruwan sama yake ci ruwan sama yake ci malamin ne mai ba da labari kamar da Imam Zahabi ya faɗa cikin Sayyid Alamin Nubala da Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin Hilyatul Awliya ya ce a guje dukkanin mu muka ruga ya ce na biyu sai da na gidan da ya shiga na je na ga ya shiga gida sai na tsaya aka gama ruwa sai na aika na sai ana sallama da shi na fito sai ce don Allah bawan Allah waye kai sai ce menene kake bincike kaina ce ɗazu na ga kaza ya faru kaza ya faru ce dama kana masallacin nan ce wallahi da na san kana nan da ban yi wannan addu'a ba ce dan Allah ka tafi ka bani waje yana tafiya ya tattara kayan shi ya bagga bayan kwana ya ga bai gane shi sai ya zo gida sai ya sallama sai ta tsohuwa ta fito sai don Allah ina neman mutum mai kama kaza sai ai kwana uku da suka wuce na ganka tare da shi ai na da ta maka ka tace mana shi ce ni ma ban san inda ya tafi ba to su ɓoye kansu suke to kaga ikhlasi ke in ka ɓoye kanka sai Allah madaukaki ya bayyana ka amma idan ka ce za ka bayyana kanka sun ce hubbu zuhur yaqfimu zuhur idan kana son ka bayyana kullum kana ɗaga kanka sai Allah ya balla bayan ka to balla an balla baya za ka kame ki a ganka to shine ikhlasi sannan yawan addu'a yawaita addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu ikhlasi sannan mu yawaita karanta tarihin magabata masu ikhlasi da haka ne Allah madaukakin sarki zai ba mu ikhlasi nan shine bala man aslama wajhahu lillah yadda lamarin yake duk mutumin da ya miƙa wuyaye ibada dan Allah to sharadin farko kenan na karɓa aiki ya zama kana da ikhlasi lokacin da zaka yi ibada ya zama kai dan Allah in kai dan Allah madaukakin sarki to Allah ba zai kalli kabilar ku ba Allah ba zai kalli asalin ka ba Allah madaukakin sarki ba zai kalli kasar ku da garin ku ba a'a abin da zai kalla shine wannan ikhlasin ka cika sharadin farko kenan akwai bangare na gaba na ayar in Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba sai mu ji sharadi na biyu na karban aiki Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah mana jagoranci Allah ba mu wannan ikhlasin Allah madaukakin sarki ya tsarkake zukatanmu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi